أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
مم.
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
مم.
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون to bayan gama kisoshi na annabawa a inda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tasliya wato kamar rarrashi saboda abin ba shi kaɗai ba ne abin da ya samu waɗancan kafiran da shi zai samu na yanzu in dai sun ci gaba da abin da suke wanda a ƙarshen ƙarshe ma allah ta'ala yake da shi wata walla anhum kama an tabi malu kawai gaba ɗaya kama rabu da su kawai kuma ba wanda zai zarge ka ce ko don saboda ba su yi imani ba ko don an yi musu azaba a ce ko kai ne baka isar da saƙon ba to duka karka damu da wannan wannan aya ta firgita sahabbai suna ganin cewa shi kenan kuma azaba ce za ta zo bayan wannan aya shine Allah ta'ala ce wa zakir da inna zikira tanfa'ul mu'minin kuma ka ci gaba da wa'azi da tunasarwa wanda duk zai zama mumini to za ka gani ya zama saboda shi tunasarwa tana amfanar mumine ne kawai ba ta amfani kafirai ba wanda yake mumini imaninsa ya karu wanda kuma allah ya yi nufi dama da shirya shi kuma ya shirya shi ne allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa ne ne dalilin ma da ya sa ya halicci mutum da aljan وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta ne saboda wannan kawai na halicce su wasu malamai suna fassara illa liya'rifuni sai dan su sani idan idan ba san din ba to ya za su bauta ne wannan shine ainihin kaman fassara ta ibn abbas da sauran manya-manyan malamai haka suke fassarawa to amma waɗansu kuma a wani ɓangare suna ganin ai aka tafi da wannan fassara ai ƙoƙari za a yi ƙoƙari a ɓata sai kawai ya abu duna kawai don saboda sannan za a jefi tsuntsaye da daman gaske to daga duk wani abu da kai wa wani halitta mai kama da wauta to sai a ce ka zama kafiri ko ka zama mushrik idan an ce kuma sanin Allah sun san suwaye suka san Allah din to saboda haka sai su yi kokarin a hana wannan fassara don kar a zama daidai da waɗancan masana Allah din arifai to haka nan mutane suke masu son zuciya suke karkata ayun alkur'ani zuwa ga san zuciyarsu duk san suka samu wani abu ya ci karo da manufarsu to sai sun san yadda ko dai su yi mata tawili ko kuma su yi masa wata fassarar daban in akwai wata fassara da ifiya to sai su ɗauki wannan ɗin su makale in babu su soke fassarorin wanda suke na- sahihai wanda suka ci karo da manufarsu to gabaki daya a iya daukar wannan kalma illa li ya'budun sai dan su bauta min sai dan su so ni babu shakka babu yadda zai ka bauta wa Allah subhanahu wataala baka san shi ba kuma wannan bautar ta yi ba yadda za ka yi wa mutum hidima ko da dan uwanka ne mutum baka san shi ba in ka za ka yi wato za ka yi ba daidai ba watan za ka yi abin da bai dace da shi ba amma idan ka san shi ka san halinsa ka san al'adarsa ka san abin da yake so da abin da baya so to shi kan to duk abin da za ka yi za ka yi wanda zai zama daidai da yadda yake so in ku kai ba daidai ba kai ma ka ka sani da kanka ba wasu ya gaya maka ba kike mukan faɗi irin waɗannan ne saboda a wajen shekara ta saba'in da wani abu nake cewa kamar yadda da ko kamar yadda tun da ake ta faɗi batun gaskiya wanda babu daɗi haɗe shi da ƙarfi gaban ka gaɗi kada mukamin mutum ko naɗi ya sa ka ka kasa faɗar gaskiya ko yanzu irin wannan kafiyar waɗansu hala ba su gane ni ba yusufu ne ali ba wani ba ko dai da ban zo ni ta ba rashin lo ah, menene ko dai da ban zo ni ta ba rashin lokaci ne ya sa na tsaya kamkan wannan wato na karanta ne a rediyo ne a rediyo din ma haka muke yin waƙar irtijala kamar da tijjani tukur yola idan yana gabatarwa da mawaka da waka yake gabatarwa kowa sai ya margeki to shi ne zai gabatar da shi idan ya gama kuma wanda masu a gabatu haka muke yi sau da ko sallama za ka yi da mutane a waƙe za ka yi shi ne ka ji ana faɗa ba da a wakokina ba waɗanda taɓa kwaikwayon halin wani sai a wannan a inda na kwaikwayi salon dakta a kilo aliyu ba wai salon irin yadda yake faɗa ba a'a wato idan ya ya ɗauko ƙasida kafin ya kai ga tafik ɗin ya rika yawo da hankalin mutane ke ana ta sauraro a ji me yayi to akan me zai waka ya yi ta yawo ya yi ta yawo sai kuma a can bayan ji ya gama yawon ya wuce kuma sai ka ji a faɗi to haka ne ta yi a wannan farkon ta sai da suna baituka da yawan gaske suna ta yin wannan tukuni sannan na zo na faɗi abin da nake nufi zan yi amma haka na biye mutane abin adukunku ne to saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutane da aljannu ya fara gabatar da aljannu saboda su ibada su a boye suke ba kamar tamu ce da muke a fili ba riya ba ta shiga ba ji wa'insu malaman shi za ka fara gabatarwa da aljinna wal insu duk sanda Allah subhanahu wata'ala ya gabatar da wani akan wani abu to akwai manufar da ta saka sai don saboda abauta masa kawai ma uridu minkum min rizq ba na neman arziki ku ciyar da ni kaman ka'ida yadda iyayen giji suke da bayansu sukan saka bayansu su nemo musu kuɗi ko su yi musu noma ko su yi wata sana'a ko su yi kiwo ko su yi mutu wata- ah, su yi musu wata hidima wacce za ta taimaka musu a rayuwarsu to shi Allah subhanahu wata'ala ba irin wannan ubangijin bane ba irin wannan mai gidan bane shi ya halicci mutum da aljan ba don su taimaka mar ba ba don su kawo mar kuɗi ba ba don su bashi abinci ba ba don su yi masa wata hidima ba kuma uridu an yi imun kuma ba na nufin su ciyar da kutiya za su ce da ni inna Allah wa huwar razzaku shi Allah din ai shine mai arzutawa shine mai ciyarwa shine mai baiwa kowa abin da yake rayuwa ko a duniya ko a lahira to sai dai ka dauki abin da ya baka ka bashi to me aka kenan ka ce sakayya Allah misali ni a ce a wata wakata wata soyayyar karya da ta gaskiya Allah misali ni a ce yaron ka ne to sai ka mun kyauta irin ku ta manya sai nan a take na tsawon abin umiyar maka to me aka kenan a ce sakayya to saboda haka shi ne ya baka kuma ka ka dauka ka bashi kuma har yanzu ba ai ba kai komai ba kuma zulkuwa ne kuma shi mai karfi ne maciye wanda yake mai iko ga karfi ga iko to waɗancan kafirai waɗanda suka karyata annabawansu aka halakar da su to ba an tsaya kenan ba duk wanda ya karyata da wani annabi annabin yana raye ko baya raye duk wanda ya karyata da wani littafi da Allah ta'ala ya saukar ko da ba a zamaninsa aka saukar ba to irin azabar da aka yi waɗanda suka karyata wannan littafin suka kareta wannan annabin haka za a yi wa wanda ya kareta yanzu wanda ya kareta daga baya fa inna lillahi zalamu saboda waɗanda suka yi zalunci suka yi kafirci aka halakar da su ko aka yi musu azaba a duniya ko a lahira to misal zanubi ashabi wanda suka yi zalunci a yanzu to za a yi musu azaba kwatankwacin wacce aka yi wa masu aiki irin nasu wanda suka gabace su duk wanda ya yi aiki irin na mutanen annabi ludu ko mutanen annabi hudu ko mutanen annabi salu ko fir'auna ko wani duk wanda ya yi a yanzu to za a yi masa azaba kwatankwacin irin wacce aka yi wa waɗancan ɗin fala ya sa ajilu saboda ka su daina ma gaggawa a ta amurla ya fala ta sa ajilu umarnin allah subhanahu wa ta'ala ya zo gaggawar mai kuke kuma wai kullum mata hazal wa'adu in kuntum sadiki ko yaushe ne za a yi tashin alkiyama in dai har da gaske kuke to saboda ka me kuke shi har na baka yana zuba ai duk abin da aka ce zai zo ai ma ya ma zo an gama ai ana cewa rana ba ta kare sai dai ƙwari ake kare amma dai rana sai ta zo wanda shi ne ƙarshen fawilin lajina kafaru azaba mai tsanani ko wani kwari na azaba a cikin wutar jihannan wanda ita ma wutar jihannan take neman tsari da shi saboda musifar take cikinsa ita kanta wutar jihannama neman tsari da take da shi kullum an ce sai ta nemi tsari da wannan kwarin wajen sau Allah ya kare ta da musifar cikin wannan kwarin bayan fa ita kanta ma ita kanta din musifar ce saboda haka azaba ko wannan kwarin ya tabbata ga kafirai da azzalimai ranar da aka yi musu wannan alkawari ce ranar tashin alkiyama so daga a wannan ranar sun banu a wannan rana sun shiga so daga ayar ta kare da tsoratarwa sosai a surar ta kare da tsoratarwa sosai sotu zariya ce ko eh, ayunta 60 ina jin wancan kuma 61 ce ta can gaba ba wannan ba ko sutun na jami 61 to sai sotu duri Hmm? hafs na'am yayuwar shi ba da wani lokacin akan samu ɗayan bambanci musamman irin harafan nan da suke farawa eh, wasu ne musu aya kamar alif lam mim ke ga aya ce kila ma hamin ayin sun taba aya guda biyu za ka gani bayan kun sauti shura ka ka ga aya hamsin ce To amma in an samu wannan hamin ayin sun ka sai ga ga a- a take ma biyu sun karu kaga sai ya kara hamsin da biyu سورة الشورى سورة wannan mursala ta ma hamsin ce to bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مذكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتفيد الجبال صيرا
ويل فويل
يومئذ للمكذبين da ce surat turi an ambace ta da wannan suna saboda akwai dutse a tur a babban dutse ne yana da muhimmanci duk abubuwan da allah ta'ala yake rantsewa da su suna da muhimmanci kuma halittarsa ne yana iya rantsewa da duk abin da ya ga dama Da- saboda haka in an ce a tur dutse wanda akwai bishiyoyi Eh, dutse ne amma gurin akwai bishiyoyi eh, za ka samu duwatsu amma duk bishiyoyi kuma a ciki akwai irin wayannan duwatsu kamar yanzu a nan dutse za ka samu akwai bishiyoyi na dutse hanannu ne ana ce da su buga duk za ka same su a ciki to wayannan a turu sunansu amma dutsen da babu bishiya ba wani shuke-shuke a cikinsa ba wa'in tsirrai to wannan shine jabal dutse kawai tsoron dutse to Allah subhanahu wata'ala ya rantse da wannan dutse wanda aka kira wannan sura da wannan sura sotar duri kamar yadda nake faɗa a wajen jaya ce wa dur to kaga nan ma an samu aya alhalin kuma kaga a warshi ba aya ce ba wa dur wa kitab musul kama alhaqa malhaqa duk irin wannan kaga idan an ce a, aya 52 ce alhaqatu ka kaga cewa alhaqatu malhaqa alhaqa malhaqa kaga nan ma an samu wata ayar ko to nan kuma idan an ce arba'in ce da bakwai misali to yanzu an samu wata kaka ta kai da wajen takwas ke to alhaka tuma alhaka to wannan ah, saboda haka idan muka duba surar sura ce ita ma makiya sura ce ta makka za a ga cewa ita ma abin take kokari kawai tabbatarwa da kaɗaitakar allah ah, tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala yana da iko kuma shi ya fi cancanta a bauta masa abinda sura take tabbatarwa irin wacce ta gabata ce amma za a samu wa'insu lafazai wanda suka yi kama wata walla an kama an ta bimalu can ma za a samu wata walla an a ciki ko kuma fazakir a gaba za a samu fazakir fama an ta bi ni'imtar kafin wala majannu to irin wannan lafazan za a same su amma dai kusan abin da suke koyarwa iri ɗaya ne kamar yadda waccan ta fara da irin wannan shiyan wayannan ayoyi na rantsuwa wazzariya ce zarwa falhamiya ce wuce to ita ma haka aka yi rantsuwa kan cewa lalle tashin kiyama gaskiya ne suna musu in an mutu ba za a tashi ba to wannan sura ta ƙara tabbatarwa da abin da sura ta gabata ta tabbatar wanda yake nuna maka cewa kowace sura a inda take taufiƙiyun ne haka Allah ya ce a ajiye ta nan in ka ɗauke ta daga nan ka kai ta wani gurin to ka ɓata wa Allah tsarinsa kuma tana da cikin mufassal diwanin mufassal mun faɗi diwanin mufassal ɗin tun daga wani sun ce daga ƙafa wani sun ce daga sotul kujirati nan ne ake zaɓa ake salloli ko sallar asuba irin su a zahar ana yin da dogayen surori irin su magarba da asar su kuma da gajeru isha kuma a yi ta da matsakaiciya su ne akwai kusarin mufassar akwai kuma diwali mufassar akwai kuma na tsakiya daga sotil buruj suke fara su saurata watturi allah ta'ala wannan wayu din na rantsuwa ne ya rantsa da attur mai wannan dutse wanda yake da bishiyoyi me yasa allah ta'ala ya rantsa da shi saboda dutse ne mai alfarma don a nan ne annabi musa ya gana da ubangiji subhanahu wataala ya ba shi sako shi ma annabi isa daga nan aka ba sako daga wannan dutse mai wannan bishiyoyi firakin manshur wa kitabun masadur da kuma littafi wanda yake rubutacce an yi rubuta su tsira-tsira kamar lauhul mahfuz wanda aka rubuce littattafan da aka saukar in su sufi ibrahim wa musa irin su a tauralin jila da ƙur'ani da sauran littattafai takaddu da aka saukarwa annabawa kuma sunan da kuma sauran al'amura da waɗanda suke a rubuce a lauhul mahfuz to wannan ana nufin lauhul mahfuz firakin manshur wani kuma suna cewa kamar kamar fata ce a da can ba takarda kafin a fara rubutu da takarda a fata ake shi sa za ga littafan mu yawanci ana cewa za a rubuta wannan firikin a cikin rik to ana nufin cikin fata sannan ba takarda daga baya ne aka samu takarda idan an ce za a rubuta fi rikin to kawai shi kenan ba abinka da neman wata fata sai ka samu takarda ita ta canji wancan rikin neman shuri wanda yake a fili a bayyane takardar a buɗe take an ce ko takaddun da Allah subhanahu wata'ala ya bewa annabi Musa wa katabna lahum fil alwadi min kulli shay mau'izatan wa tafsilan li kulli shay ita shine rikin din manshur Allah ta'ala ya aiko annabin wannan dutse ya bashi kuma a taura wayannan alwa allunan fi rikin manshur in kuma lauhin mafuzi ne su ga dama an faɗa kitabun masadur firakin manshur wal baitul ma'amur baitul ma'amur ana nufin masallaci na makka ka'aba wayansu haka suke fassarawa amma akwai baitul ma'amur a inda annabi ibrahim salam wato a can yake sama ta bakwai inda annabi ibrahim yake yake karantarwa da yara a halin yanzu can da ake kuma a kodiyaushe mala'iku suna kewaye wannan ɗaki dubu saba'in tun da aka faru duniya in sun tafi waɗansu ne kuma sababbi har yanzu ba a sake maimaitawa ba lokacin da mala'iku suka yi kuskure a calculating da suka yi game da mutum da za a saka a bayan ƙasa suke ganin bai dace ba saboda zubar da jini zai yi ga su sun tsarkaka wanda za su tsarkake Allah da tasabihi da ta hamidi su ne ya kamata su zama halifofin Allah da suka yi wannan kuskuren Allah subhanahu wataala in ya a'lamu billahi ma la ta'lamu ya in ya a'lamu ma la ta'lamu ni na fi ku sanin abin da ku sani ba to da suka gane kuran nasu inda annabi Adam ya fi su ilimi ya fi su kwarewa ya fi cancanta da ya zama halifarsa sannan ne kuma suka tuba suka kewaye wannan ɗaki na baitul ma'amur sau bakwai Allah ta'ala ya gafarta musu ce to amma ku sauka ƙasa ku gina wani ɗaki irin wannan yin yadda annaba adam da shi da zuriyarsa idan sun yi zunubi su ma in sun kewaya sau bakwai in gafarta musu to shine suka zo suka gina ka'aba a wani ƙaunin an ce su je kowace sama ma su gina irin baitul ma'amur su je ƙasa a kowace ƙasa rufi na ƙasa su gina kaga nan akwai bakwai can akwai bakwai ƙasan bakwai ka'aba bakwai saman bakwai ka'aba bakwai akwai tamu kuma a tsakiya goma sha biyar ke da kafin a gina da ka'aba da suka zo suka gina sannan ba mutane to su mala'ikun su suke zuwa kuma suke dawafin kullum kullum su suke zuwa su yi dawafi har sai da kuma Allah ta'ala ya halicci mutane to shine mutane suna zuwa ɗaya ya zo haka suna raguwa suna yawa mutanen su ma suna raguwa suna yawa suna raguwa da haka da haka kuma suka bar to amma har yanzu tsakanin rukunul yamani da wannan tsakanin rukunul yamani da hajar al-aswad akwai mala'iku dubu saba'in shi sa idan kana addu'a a daidai wannan gurin su mala'iku su ne suke cewa amin to da ka addu'ar ka karɓaɓɓiya ce za ka ga idan mutane suna ɗawafi in sun kusan ƙarshen gama ɗawafi shauɗi na farko ko na ɗaya ko na ƙarshe za ka sana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah saboda mala'ikun da suke gurin amma dai mala'iku su zo don su yi ɗawafi saboda ba mai ɗawafi to wannan mutane yanzu sun maye gurinsu kenan tun da aka gina ka'aba ba a taba samun lokaci wani sakan wanda ba a dawafi ba kuma har yanzu a haka ake da kuma wasa kafin marfo da kuma rifi shine sama wanda allah ta'ala ya ɗaukaka Allah ta'ala ya rantse da wannan wal bahar masajur da kuma kogi wanda yake cike da ruwa ko kogi wanda ya ruru wato da wuta wa idan biharu sujjirat sotil in shiga ake sujjirat amma na infidari sujjirat wai zal biharu sujjirat amma na sotil in shiga in shiga ke ko jije a takawir a suwai takawai shi kuma wannan waizal biharu sujjirat shi wannan in an a tashin kyama idan ta zo to kogi ga baki ɗaya kamawa zai da wuta abubuwan duk canzawa za su yi kuma kogin ya kama wuta ita saman ya zama ta ruɗe komai na saman man gaba daya duk ya rufe don saboda sun tashi daga aiki ba za a ƙara zama ba kuma a ƙasa shi kenan an tashi saboda komai ma duwar watsin dukkanin duddu za su bar inda suke su diddige su dawo tankar hatafa ya zama sun tashi kamar yadda iska ke kada takarda ko ke kada atafa ko auduga don wata kun sama wakil jibalu kal'ihil ko? asama kalmuhul wata kun jibalu kal'ihil sai duwar watsi su zama kal'ihil kamar shiba yawan shi ba za ku san me ihin din nan ba audugar da ake kaɗi da ita bayan an cicce anguliyar kuma samu bakan shiba amma na tabbatar idan an je masaka irin ta bature sai an samu irin wannan don sai dattijo a dama ya taba zagawa da duk mun ga irin abinda mutanen suke ne kuma shi aka mayar injinan suke da wannan kaɗa ɗin da kuma wannan shiba shi ne ake yin idi yanzu in ka tambaye nan ba wanda ya san ana yin idi duk sanda aka yi amarya 'yan mata suna zuwa suna yin gasar wannan kaɗa ɗin wannan ajiye wannan wannan ajiye a ga waye zai riga nan kuma kila samari suna zuwa kofar gida amma ba wacce ta isa ta tayi sai ita amaryar ta mata izini ba za ta mata izini ba ko sai an aiko mata da ladan nata tukuna to haka ake haka na gani a gamarya ana yi a nan kasar gaya to duk wayannan abubuwa yanzu duk amma manta su baka ma waye waye waye san wani baka bakan shi ba waye san wani lefe wai wannan lefan fa dake ai za kai lefe to ai lefan a cin wannan ai lefan na zuba wannan audigan ne shi kenan kawai ba a taɓa yin lefe don saboda azamar kayan sawa ba ko kayan amarya ba ila kawai saka auduga ake yi a ciki idan aka sa kuma aka yi wannan kada ta zama auduga sannan masu kaɗi kuma su je su yi da mazari da gululu da mataki duk wani gagaba da alli duk duk baka san su ba to haka ake amma yanzu ina jin ya koma hannun tura da shi siya duk in ka je gun da ake a tamfofin nan sai ka samu irin wannan amma turawa ne suke to Allah ta'ala mun ya rantse da waɗannan ya rantse da wannan dutse ya wato dutse wanda yake akwai bishiyoyi a cikinsa shine addu ya rantse da lahul mahfuz ya rantse da wato allo wanda yake ko kuma takaddu wanda suke rubutattu wanda akwai rubutu tsatsara-tsatsara inda aka rubuce littattafai wanda Allah ta'ala ya aiko Allah ta'ala ya rantse da teku kogi ko dai wanda yake a cike da ruwa ko kuma a kogi wanda yake a tafashe ya zama wuta ruwa ne amma kuma irkide ya zama wuta shine masajur ya rantse da albaitul ma'amur wanda ake cewa ka'aba ko kuma baitul ma'amur annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je baitul ma'amur sai ya ga annabi ibrahim da yara yana karantarwa lokacin da ya yi mi'iraji mutum daga lafazin ya zo ana to sai mu ɗauke akan haka din amma wasu suna kautarwa ba mu san menene yasa ba su kuma ko ya ci karo da wata manufarsu ne kuma an ce ka'abar mai shi to dukkan masu daya yadda yadda kaga ka'aban nan to shi ma baitul ma'murin haka haka ka shef din sai yake wannan cube cube ake ce da shi c u b ko akwai e ko cube eh, yadda ka san kwayar sukari din nan. to haka nan ka'aba take ko dais irin wanda ake bido da shi za ka samu cewa ba shi da ta ko'ina sayar ɗin daidai ne gabar da yankuri da arewa to haka nan ma baitul ma'amur yake to amma wannan rantsuwa saboda mai Allah ta'ala yi wannan rantsuwa inna azabar rabbika lawaqi wannan azabar da kafare suke ma musu wallahi lawaqi'un mai afkuwa ne mai zuwa ne mai sauka ne sai ta sami su ko sun ci ko sun so ma lahu min dafi idan ya zo kuma ba wanda ya isa ya hana ba wanda ya isa ya kare kansa ba wanda ya isa ya zo ya hana wannan azaba Allah ta'ala kamar yadda muka faɗa ya rantse da wa'annan ne kowanne akwai manufa shi wannan dutse na atur saboda annayin musa ya je wannan gudun dutse ya yi halwa a wannan dutse din Allah subhanahu wataala har ya aiko shi ya zama annabi annabi Isa ma haka to kuma kowanne idan an duba yana da wata nasaba ita ka'abar dama gata a maka take idan ka'abar ake nufi idan kuma baitul ma'mur ne annabi Ibrahim yanzu yana can kuma ko da yaushe mala'iku suna kewaya wannan baitul ma'amur dubu saba'in na gobe kuma su ma dubu saba'in na jiwu ma dubu saba'in ba sa maimaitawa tun da aka faru duniya a haka suke kowanne akwai dalilin da ya saka raƙib manshur wannan tashin alkiyama yawma an karanta yawma tamuru sama'u mara ranar da as-sama'u magana ta zo sama wato a take motsi take girgiza a guri ɗaya take amma kuma tana tarawa tana tarawa duk abin da ke cikinta yana rawa da kowane irin abu taurarin nan duk zubowa za su yi wato wato ga baki daya duk wayannan sama sama kaza sama kaza sama kaza sama kaza sama kaza duk gaba daya rushewa duk za su ga baki daya ya zama babu sama yau na ɗauki sama kaɗai su jin lilkita a wannan ranar allah yake naɗe sama wato an yi ko wani mutum ne malami ne to Allah din ya gwada misalin irin yadda yake nadewa takarda ya nade haka a sujil an ce wani mutum ne ko wani wani mala'ika ne kamar irin da a sujil yake nadewa takarda to haka nan ma Allah subhanahu yake nade sama ya zama babu يوم تبدل الأرض غير الأرض أرض هو السماوات غير الأرض ranar da ake canza sama da ƙasa a canza su gaba a ɗebe su gaba da wannan saman da ƙasa din a kai su ina uku su koma ya su koma babu Allah ta'ala shi ya sani kuma sannan kuma wabarun na ilwani lika kuma duk gaba ɗaya kuma halittu su zo su bayyana a gaban Allah subhanahu wa ta'ala akan me kenan akan wata ƙasar ba wannan ba a ƙarƙashin wata saman ba wannan ba wata sirrin jibalu saira duwar watsi kuma a wannan ranar duk za su cire daga inda suke kamar yadda muka faɗa wato ya zama suna gudu su diddige su zama gari wato ya zama sun bar inda suke kamar da Allah ya watar jibala ta hasibu ha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sai ka ga dutse sai kai tsammanin a sandare ke kamar kan da ka san shi ashe baka san kai ya zama ataba kamar yadda gajimare yake gudu a sama shi ma haka ya koma sun Allah lalazi a tsakanin kulle shi ina kabirin bi mata fa'alu yadda Allah yi wabo wannan shine irin aikin Allah ɗin shi komai ya kyautata shi komai sai ya kyautata shi shi baya yin bari kasugu ban sani shi da yake wannan ya je barno ya san me ba da kasu ko mudukul mutashi duk irin waɗannan abubuwa ne wanda ake kwanta da su a da duk wannan hausa yanzu babu ake kwantawa abu na gaggawa ba da kasu kamar wato gobe kasuwa in za ka yi tabarma maza maza za ka yi kaka har ai da sauri da sauri ba wai sai ka tsaya wai ka tantance wai yake kai dai ka dai da yawa cikin da a gobe kasuwa kuma in baka gama ba sai wani satin kila kun kai baka da kuɗi koyan tace za ka yi a maimakon ka rika ɗiba kaɗan kaɗan kan sai ka ɗiba da yawa wai dan ka gama da wai to shi Allah ta'ala baya yin haka baya tsambare baya jarife in ka je gona duk masu gona da huda sun san wannan shi komai kyautata shi yake a takana kulle shi to fawailin to a wannan ranar fa wannan azabar mai tsanani ko wannan kwarin wanda wutar jahannama take neman tsari da shi ya tabbata lil mukazzibina ga waɗanda suke karyata annabawa suke karyata Allah da abin da ya aiko da shi littafi ko kuma annabi ko tashin alkiyama suwaye almukazzibin allazin fi qawl an faɗa ko ba faɗa ba to me yake to ƙara ka da mu
الذين هم في كون يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم به تكذبون Mhm, hazihi
هذه هذه النار التي كنتم بها تكذبون Mhm.
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون لولا تغفروا أو لا تغفروا سواء عليكم
إنما تجزون ما كنتم تعملون الله أكبر
سواء المكذبين كان يوم للمكذبين كمان حوالي يوم ذل للمكذبين ban sani ba ko akwai abuna da akwai irin sanini ne ko ba irin su me fa fawailu muna da wawailu a a shi akwai su a a fawailin din da akwai da yawa fawailun fawailun fa amma fawailun yau mai izin lil mukazzibina to shi ne ke fada to to amma wailun yau mai can ma za a samu wajen guda goma sha ko tara ne ko a cikin sotul mursalati ga sunan a wailun mudafi na ga sunan to su wane ne masu karyata wannan wanda irin wannan azaba mai ban tsoro ta tabbata a gare su alladina fi haurin yal'abun su ne waɗanda ba su damu da umarnin Allah subhanahu wata'ala ba yadda duk suka ga dama nan za su kutsa a rayuwarsu wanda sharkoliya ba ruwansu da ibada ba ruwansu da bin umarnin Allah abinda duk suka ga dama na saƙo shi za su yi yal'abu wato suna yin wasanni suna shagala fi haunin a cikin kutsawarsu a duk abinda suka ga dama na saƙo to a wacce rana ne ne za a yi musu wannan azaba yau mai yudda ƙuna ne wato ranar da za a zo a ɗangiza su da ƙarfi a ina za a yi lalar jahannama wutar da da'an ka karfe shaka wato tun kudawa fa kuma waye zai tun kudawa nan wato mala'iku fa gilazun shidadun la ya asuna ma amur wai fa'alu na ma yumarun mala'iku ne wato masu ƙarfi ga kauri ga ƙarfi to su ne wato za su zo su angi za su da ƙarfi a wannan ranar su ce da su gabaniyawa kenan hazihi narun lati ko kuntun biya tukatsi wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna karyatawa an ce in kun karyata da sakon Allah in ba ku ba Allah ba in ba ku ba manzan Allah ba in ba ku yarda da littafin da ya aiko in ba ku yarda za a yi tashin alkiyama ba za a yi muku azaba da wuta kullum kuna cewa mata hazal wa a yaushe za a yi azaba ha tu bi azabin la in kuntum sadiqin a zo da azabar Allah din to gashi yau ne wannan ita ce wutar gata kuntum biha tukadzibun wace kuka kasance kuke karyatawa islau hal yawma bima kuntum hmm? a fasihirin haza to yanzu wannan shi ma sihirin ne don da na mai rasu illa ƙaru sahibin awo majanu annabi musa ma a fir'auna ma haka yace da annabi musa sahir ne awo majanu mai tsafi ne boka ne ko mahaukaci to yanzu wannan wutar ma yanzu shi gani yanzu dai ita ma sihiri din ce kamar yadda kuke faɗa a duniya ita ma za ku ce sihiri kamar yadda kuke cewa a littafin Allah ko Qur'ani sihiri ne ko annabi din shi kuma boka ne to ita ma wannan wutar za ku ce sihirin ce am amtun la ko ko ba kwa gani isa lauha ya ga masu wato ai sai sai ku shiga ku kone a ciki fasabiru ala bayan fa an ce fa an hankida su to ai ba zancen shiga dama ai kuma ai an hankida su a ciki suke kawai dan dai a ƙara ba su haushi ne kawai fasabiru ku yi haƙuri aula ta sabi ko ku yi haƙuri ko kar ku yi haƙuri sawa'un alaikum daidai ne a gare ku saboda in kun yi haƙurin ma ba za a fasa ba in ba ku yi ba ma ba za a fasa ba inda ma tuji zauna ma kuntun ta amalu kawai ana sakanka muku ne saboda abin da kuka aikata ane muku sakayya da wannan azaba ne saboda abin da kuka aikata saboda wannan ya isa ga mumini ko ya isa ga mutane da aljanu gaba daya in sun ga irin wannan ko sun ji irin wannan to lallai lallai ya kasance sun shiga taitayen su don su in ba su yi imanin ba su yi idan kuma sun yi su ƙara tsayawa ya wula zina amanu amin sai ku ƙara yin imani ku ƙara tabbata akan imani ci gaba da yin abubuwan waɗanda za su ƙara muku imani abin da ya kamata kenan don saboda wannan azabar da aka yi wannan kafinan ba ba wai an ce shi kenan sai su kaɗai ba duk wanda ya aiki irin nasu kafin a je lahira to haka nan za a hada su gaba daya a yi musu wannan azaba Allah ta'ala ya kare mu sai sake minti biyar da gani a kare su ne malami amare na rubuto masa abubuwa amma da yau so wato mun yi alkawura da yawa kwarai da gaske kuma duk waɗannan alkawura da na yi fa musamman waɗanda suka zama dama lazimai ne idan an kammala komai za a ba su abubuwan na ce fa akwai da'ira da'iran nan muhimmiya ce in ka samu wannan da'ira babu abin da baya cikinta da akwai waɗanda suna nan sun yi zara sun yi fice sun yi fintinkau a sha'anin arziki amma ku da wannan da'irar suka dogara a nan ƙasar to saboda ka insha Allah kamar yadda ni alkawari musamman waɗanda suke dama lazumi ne a nan za mu rubuta ta abubuwan da muka faɗa na tawassulai salloli fa'idoyi waɗanda daman na tanade su dama suna nan za a rubuta su muna magana tun da aka faro mun faro da surcin ƙita surcin muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mukallafatun nabi sallallahu alaihi wasallama wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wafati ya bar waɗansu abubuwa waɗanda yake amfani da su wanda su ne yake amfani da su to su waɗannan abubuwa waɗanda yake amfani da su in dai ka rubuta sunayen nasu in ka rubuta ya zama suna tare da kai to adda'an wa da'un wato wani abu ne wanda ya kasance a dunkule duk abin da ya kasance na suka ne ko na yanka ne wani abu dai wanda zai zo ya cuce ka a zahiri yake ko a faɗi ne da kuma adda'un abin da ya shafi annoba wa'yansu cutoci da za zo wanda za ce gidan kowa da akwai to insha Allahu ka tsira daga wa'yannan kenan wanda za ka zauna cikin aminci babu shakka zama da waɗannan za ka kasance ko da yaushe tare da albarka ta annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan ku su ne ya bar asuwaki guda biyu ya bar irin wuriya din nan za mu faɗe su da larabci kamar yadda da ake rubuta da taraka siwakaini wa mishidaini wa kuffataini wa mustahafan wa subaha sajjada wa hasira wa nahalai wa ibrika waɗannan su ne abubuwan da ya bari asuwaki guda biyu da wuriya irin na tsaife kai su ma guda biyu in ba a manta ba wali la'asam da irin wannan haƙorin wuriyan da ya karye da gashin da ya mukale a jito da shi ne yayyewa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka je aka binne a cikin jikin zarwan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama mala'iku suka zo suka gaya masa ya je ya tsaya aka shiga rijiyar an sa dutse an danne aka ɗauke dutsen aka ɗauko wannan kullun da aka yi guda goma sha ɗaya shi ne sai samun ya kari ma'ana dai cewa a wuriya ya kamata mutane su rika takar tsantsan da abin da yake fitowa daga jikinsu ko gashin jikinsu ko farcensu ko gunda ka taka hatta guraren babu yadda za a yi a yi wa mutum samu sai an samu wani abu na jikinsa ko gurin da ya taka to irin wannan ya fi tasiri to a rika yin taka tsantsan wuta ta ci ɗanye bare ki kashashi ta tashi su malam bare jaki in an ce annabi sallallahu alaihi wasallam an masamu ya kama shi har shekara guda yi kuma tsakaninsa da iyalansa saboda haka za ga cewa magana cewa sammun raba tsakani sammun kaza sammun kaza da ake tsakanin iyalai ba abu ne sabo ba a yanzu dama can haka yake saboda wannan shine abin da shi iblis yake alfahari da shi ke duk aljani duk shaidan da zai je ya raba aure to wannan shine nasa kuma sai ya bashi wani mukami wanda ba mai mukami irinsa a ran nan to da wannan ne sannan akwai kufata ne kaman a tagoyi ne guda biyu haka za ga ma ana nuno su yanzu tagwa shi haka fara za ga ana nuno ta yanzu a a internet za ka same su a ina gun da muka je dinnan kwanaki turkiya ne za a sami turkiya a istanbul sannan akwai kuma musa wannan qur'ani ya bar qur'ani an ba qur'ani haka da tadrishi a daure a rataye ba a'a ai qur'anin ai daga bakin sa aka ji mutane suka rubuta ai yana nan a rubuce lokacin sai sai na abuka da aka tattara shi aka kai dakin na na hafsa ya bar qur'ani ya bar carbi ma ga wanda suke cewa wai ba ba ba a carbi to su malaman masanan sun ce akwai abin da yake yin tasbihi da shi akwai abin da yake kirga abin nan da shi lissafi kuma ya bar abin sallah kamar sajjada haka na sallah wani abu da ya ta wani dan na sallah da kuma tabarmansa wanda yake kwanciya ya bar kuma na alai da takalma guda biyu shi alhiza daban na'al shi ne wanda ba shi da bin duniya guda biyu sannan da kuma dauka kamar buda ko sahani guda daya ibrik to ya bashi to waɗannan su ne to kuma har yanzu wani salati na annabi sallallahu alaihi wasallama sai wannan ita fa'ida ce mai girma ina bayarwa ne kawai sai dai don saboda ganin mutane daga inda ake zuwa nesa a koma a wannan marra da ake ciki halin duk abin da ka sani waccan aya ta faɗa a cin muke wala na bulo na kun bishe min na khawfi wal ju'i wa na kasu min al'amwali wal anfusu was samara biyar din nan duk ana cikin su in tsoron ne akwai shi in talaucin ne akwai shi in rashin abincin ne akwai shi komai akwai amma a haka ake zuwa to saboda haka da nake barawa da abin da kowanne idan ka ɗauka ya ishe kafa kuma na gaya mahaɗi fa a jikinka yake saboda ka za ka tashi cikin dare ne kai sallah raka'a takwas kowace raka'a biyu sallama biyu sallama a kowace raka'a karanta kulhuwallahu goma goma kowace kulhuwallahu goma bayan ka ta yi sallama sai karanta kulhuwallahu tamanin sai kai istighfari 700 sannan kuma sai kai wannan salati da wannan sigar shi kuma 75 shi yadda sigar salatin take shine Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala kulli nabiyyin da yake nan wa salli wa sallim ala sayyidina Jibril ala sayyidina Jibrila wa ala kulli malaki ka ce Allah ka yi tsira da aminci ga shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka yi haka ga kowane annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an yi masa salati to a yi wa ‘yan uwansa ma annabawa wato a yi masa salati ne haka kawai irin nasa ba za a yi ba haka ma mala'iku amma in dai aka yi masa to sai ya halatta a wa kowa wanda ya cancanta irin salatin da aka yi wa annabi din haka nan mala'iku wasalli ala sayi na jibrila kuma kai wasalli wasallin kai tsira da aminci ga shugabanmu mala'ika jibrilu wa ala kulli malaki kuma ka yi hakan ga kowane mala'ika to wannan shine za ka yi sai ka rufe duk abin da ya zo a bakinka a eh shi wannan salatin a kafa saba'in da biyar saba'in da biyar wannan ba wani abu zan fita na na gaya maka nima na rubuta istighfari tun a shekara ta 1970 kai da ganin wannan ya karanta don saboda yawan karanta shi da nake ni na wallafa shi nake ta karanta shi idan na ji ɗazuma kana faɗar kai ma har ka yi malam diyala ya faɗa ko? ya dai taɓar gaza iri amma fa duk faɗa fa ake ba a yi ba to Allah ta'ala ya sa abin da muka karanta ya daidai ya ba mu ladan wanda muka kuskure kuma ya gafarta mu kamar yadda aka ji insha Allah gobe ne muke so mu daure karatun kuma kamar bara ruwan ma shi sardauna ya ce yana yana nan tafi amma da karfe biyar daidai yana nan kenan sai mu zo tun kafin wannan lokacin muna nan mu ma a halarci kamar yadda aka yi bara gwamna a karo sau biyu kuma sanata ba da kuma sardaunan kano ko? to alhamdulillah ba na rabbika rabbil izzati amma ya ce kuna wasu salamu ala musulmi walhamdulillah rabbil alamin ba na rabbika rabbil izzati amma ya ce kuna wasu salamu ala musulmi walhamdulillah rabbil alamin